وأهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin ashirin da hudu ga watan rabiu min akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna wannan sura mai albarka suratul hadid sura ta hamsin da bakwai idan ka faro kirge daga sama inda muka yi darasi guda uku a ciki za mu yi darasi na hudu mun tsaya kuma aya ta ashirin da ashirin da ɗaya za mu tashi aya ta ashirin da biyu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أعوذ تنزلتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ba wani abu da zai sami mutane na jarabawa ita ce musiba na jarabawa a ban kasa wala bi anfusikum ko akan kawukan illa fi kitabin fatina rubuta alawul maqut min qabli an nabra'aha tin kafin mahalitta halitta muka rubuta wannan abu inna zalika ala allahi yasir lallai wannan abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki likai la ta asau da kada ku yanke kauna ku samu damuwa alama fatakum dangane da abin da kuka rasa idan mutum ya san cewa Allah ne da ya kaddara ya samu kaza ba za ka ga bai shiga damuwa mai yawa domin ya san da kadiri ne na Allah madaukakin sarki tsari alama ba ta kuma abu da abin da baka samu ba wala tafrahu kuma ba za ka rika yin alfahari ba bima atakum da gare da abin da Allah ya baka domin ka san Allah ne ya kaddara za ka samu ba wayen ka ba ko dabara sai Allah yake wallahu lalla Allah madaukakin sarki la yuhibbu baya ta kullu muqtali duk wani mutum mai takama Allah baya ta fakhur da kuma mai alfahari ai mu kaza ko tuwa zaka jira ta fada mu kaza ai mu kaza sai Allah madaukakin sarki yace alladina yabkhaluna sune wadannan kama ka tambaye su ba siya take sai Allah yake sune masu rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umartar mutane da yin rowa wa man yatawalla duk wanda ya bada baya fa inna allaha huwa al-jalil hamid to zai ji Allah mawdaci al-hamid kuma shayabo wanda yake abun godewa wanda yake tantance a godewa malai yake yubiru ta'ala ala qadri hisabi Allah yana bada labarin kaddarar sa wanda ta gabata qali fi khalqihi akan halittar sa qabla an yabra al-bariya tin kafin ya halitta halitta ila yake ma asaba min musibatin aka wuce bin nakira ba wani abu da zai samu mutum na musiba a ban kasa wala bi anfusikum ko kuma akan kawo ku illa fi kitabi fa tina cikin lawul maqul ay fil afati wa fi nufusikum ata atanni da kuma kawo ku to sai ce ai ni kabli an nakhluqa al khaliqa shine ni kabli an nabra'a tun kafin mu halitta halitta wala bara'an nasma mahalittirai wa kala ba'dhum wasu daga cikin tashin malamai suka ce ayin kabli annabraha aidun ala nafs nufus yana komawa kan rai ba halittar ba tun kafin Allah ya halitta ran wakila wasu kace an aidun alal musiba yana ko ba min kauli annabi ra'a a dalil ya'udu ila al musiba kafin ya halitta musiba cewa ya kaddara za ta same ka amma abin da yafi kwari shine ai wato halittar korai ake nufi ba ba musibar kanta ba sai yace wa qala qatada imam qatada yace ma asaba min musibatin fil ardi yani al jadb abin da ya shafi mutum na fari fari ake nufi wala fi anfusikum fi al-awja' wal amrad shi ne shi kuma wato yunwa da cututtuka yunwa da cututtuka da ake fama da su za ka yanzu ana ta rashin lafiya ya je ya dawo sai ka gama zazzabi a ke mafi hannun koba ba sai kuma dawo to da haka ne mafi hannun koba ba sai ya dawo to wani abin da yake ta zuwa ya dawo wanda ya kaddara hadin ciwon yanzu bai kaddara za ku rabu bane yanzu shi sa za ga wani ya zo ya ja maganin amma kuma bai warke ba wani ko bai ja maganin barin da Allah ya warke kuma sai ya warke haka tsarin Allah ba ku zargi shi sa ake gaya wa mata hali idan mai mabukaci ya zo gurinka lokacin da bai da lafiya yake ka taimake shi zai ke magani kawai so Allah ne yake so ka buɗe shi a gurinsa amma ba wajen za ka warkar da shi ba kai a kawai yake so ka buɗe a gurin Allah wanda ita kuma sai ta Allah madaukakin sarki fadi ne da ita ba ta karewa kawai shine dalili domin in ka bashi kudin ba za ka iya bashi sai magani kuma yake warkewa amma dai sai ka kana za kuma ka iya bashi ya ya warke din shikenan sai ka dai kana za kuma ka iya hana shi kuma ya warke din kaga baka ba da sai bari amma dai ya warke domin wanda ya kaddara ga lokacin da yake masa yau to shine ma da yake cewa wa balagara annahu laysa ahadi yusibuhu kharij kharij audi mun samu labarin cewa babu wanda zai sami karcewa ko yaya da dan tsinke ko tanda wala nukbati kadamin ko tintibi wala kaljani arakin illa bi dhanbi ko yayi gumun goji ba da wani zunubi وما يعفو الله عنه أكثر وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية wannan aya ce babbar take wato kore dabi'a da kuma aqida irin da 'yan kadariya wanda suke da wato wato aqidu marasa kyau akan kaddara Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abdullahi dan Amr dan As yace karitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alayhi salatu wasallam yana cewa qaddaran lahul maqadir Allah ya tsara wato tsarin da ya tsara halittar sa kabala an yakhluqa samawati wal arda ya tsara abubuwan su tun kafin ya halitta sammai da kasai da 50000 sana da shekara 50 tun kafin halitta sama da kasa Allah ya tsara komai duk abin da kake yana faruwa da kai yanzu to kafin ya sama da kasa aka rubuta kafu ai sama da kasa yake a rubuce to shi ne yake inna zalika ala Allah yasir a wannan duk abu ne mai sauki a gurin Allah ai inna ilmuhu ta'ala al-ashiya qabla qawliha wa kitabatiha wa kitabatihi ilaha duk wato ilmin Allah madaukakin sarki dan gane da abubuwa da rubuta shi yana gurin Allah madaukakin sarki kirkin bi kai la ta'tu alama fatakum wa la tafrahu bima atakum ai alamnakum bi taqaddumi wato ilmina mun sanar da ku saboda gabatar ilimin mun da Allah madaukakin sarki wa taqdiruna al-kainati qabla wujudiha dai da muka tsara halitti din kafin mu samar da su bi ta'lamu don ku san cewa Allah ma asaba kun lam yakun li yuqiakum duk abin da zai same ku zai taba kauce muku wa ma asba'akum lam yakun li yusibakum duk abin da kuma zai kauce muku ba zai taba samun ku ba fala ta'tau ala ma fatakum kar ku shiga damuwa ku samu bakin ciki dangane da abin da baka samu ba ka rasa abu kaza kawai ka shiga wata damuwa ga damuwa nake kuma ga wata za ka dora wa kanka da abin da baka samu ba kawai shiga wani abu sai ka zauna lafiya kar ka bari damuwar wannan abin da baka samu ba ta dame ka sai zama ciwon biyu ne kuma yanzu amma idan ka dauke hankalinka da kan abun sai ka samu sauki to shine yace li annahu lau kaddara shay'un lakana wato da Allah zai kaddara wani abu da dole sai ya faru duk abin da ya kaddara sai ya faru wala tafrahu bima atakum ai kada ku rika yin alfahari kuma dan gani da abin da ya baku ai ja'a ai a hada ku abin da Allah madaukakin sarki ya zo muku da shi ko kuma ya baku la tafkaru kada ku rika yin alfahari ala nasi ga mutane bi bima amallahu bihi alaikum dan gani da hikima da Allah ya muku wani wani wani ya bani dariya yana cikin tawaki sai wani irin fararen nan masu bara sai zuwa ya ba shi kuɗi yake masa shi ba babbe gai tsawafi yake ba yake kuma sai ka zo gaban Allah baka da kuɗi sai ne jama'a ai da ce ba kai kai ne yasa ba za ka roƙe shi kai ma ya baka ba wai faɗa yake ba dan ne yasa zai zo gaban Allah shi ba shi da kuɗi shi ya zo ba kuɗin kuma yana roƙo amma yana tuhumar sa me yasa zai zo gaban Allah ba shi da wani wani lakcara ne a jiki yana cikin tsawafi kawai shi kare kaga ko ina zubar su wannan farara sai yake masa in shi ne fito da kuɗi nan bai ga dawa shi yake ya za ka zo gaban Allah ba ku kuma yake ma faɗa saboda kawai kawai tsabar karfin hali Allah ya zo to wannan shi ne a to ga wani ba da kuɗin gaba ɗaya tunda ka zo gurin sa ai sai ka roƙe in ma kuɗin ne da shi ga wanda ya ba shi to ko yawa to wannan shi ne sai yake wato duk dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku kada kai alfahari saboda ka taso sai mutum ya rika cewa shi da gari family ne su za a gaya wa kaza ai da ma dangin su masu kuɗi ne saboda haka yana ganin wannan kuɗin da yake ciki yanzu dole ba yi to Allah baya da haka kada ku yi alfahari a kaka wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya san mai takama da alfahari Allah baya san ko kwakwalwa Allah ya baka karka mu ai mu wata ne to Allah zai jarrabe ka Allah zai jarrabe ka abin da ya janyo karu ne ba a cikin matsalar ki saboda ta kama da ya rike cewa ya isa Allah ya baki kuɗi wa inna mafatihahu la taluhu bil usba shi mukullanta mukullanta ma kawai tsatte ne ke diwa kaciya da za a dauka a dora wa rakumi ya tabu da shi a kuma daukan wani mukullai kawai ka san ko waya hauji din da coco din da yawa amma ya alfahari ga kuma yadda Allah ya yi daga baya to sai ce alladina yabkhaduna sune waɗanda suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suke umartar mutane da rowa ay yaf'aluna al-munkar wa yahudduna an-nasa alayhi suna yin abinci kuma suna kudaitar da mutane akai wa man yatawalla ay an amrillahi wa da'ati duk wanda ya bada baya dangane da umarnin Allah da yi masa biyayya fa inna Allahu huwal ganiyul hamid lalle Allah ku sani cewa al-gani shine wanda yake mawadaci al-hamid ya yabo kamar yadda annabi Musa yake cewa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyul hamid haka ya fada a suratul ibrahim idan da za ku kafa cewa Allah ku dinnan da duk wanda suke ban kasa gaba ɗayan ku ji annabi Musa yake fa inna allaha ku sani cewa Allah madaukakin sarki la ganiyun lalle mawadaci ne hamidu kuma jayebo ko kun gode ko ba ku gode ba ya wato ya tantance ko kuma akwai masu gode ba sai Allah yake لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نعم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah yake laqad arsalna rusulana hakika mun aiko da manzannin mu bil bayyinati da mu'jizoji sune al bayyinat ay al mu'jizat wa anzalna ma'ahum al kitab sannan muka saukar musu da littafi kaga nan al kitab din nan ismul jinsi ismul jinsi ne ba littafi ke yake ne domin al kitab ay singular ne to al kutub ajli kana an-nas ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina ko mubashirin wa mundirin da yake wa anzala ma'ahum alkitab ai shi ma aka kawo shi da mubarraji saboda ne ita jinsi saboda haka Allah ya zo kan musu da littafi kowanne manzo yana da littafin illa ya ka akwai wanda muka sani ijmalan da kuma tafsilan ijmalan shine kai da duk annabawan Allah suna da littafi annabi Hud yana da littafi ya sunan littafin sa wallahi ba mu sani ba sai ji nawa ne izu nawa ne a cikin oho duk amma dai yana da annabi Idris yana da littafi ke ya sunan sa ba mu sani ba izu nawa ne ba mu sani ba annabi Yahya yana da littafi eh annabi Idris duk suna da littafai duka annabawan Allah da wanda aka je a ranar da aka turo da wanda suka kwana biyu duk suna ne amma tafsilan ko shine annabi Dawud yana da littafi eh ya sunansa wa atayna Dawud da Zabura da dalilin annabi Musa ba a taura annabi Isa injila duk wannan Allah ya faɗa ya faɗi suna da littattafai kuma ya faɗi suna amma wanda ba a faɗa ba ba ruwanka kai imani da cewa akwai littafin amma baka san ya yake ba amma suna ne to shine wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizana malamai suka yi fassara wasu suka ce al mizan din nan tunda an ga wawul adab ana nufin wato da adal wasu suka ce kuma jinsi ne na ne wato littafin shi alkitabu za mu zo mu ji mai malami mai malamai suke nufi da wannan li yaquma nasu bil qist idan mutane su tsaya akan adalci Allah ya saukar da adalci dan su tsaya akan adalci kun san a ina ga sura uku al-mizan ta zo guda biyu tana nufin cikin suratul shura da kuma wannan sura da muke biyawa suratul hadid duk a inda ya zo a suratul shura da suratul hadid duka yana nufin adalci amma da ya zo a cikin wato suratul rahman shi kuma wannan ma'auni yake nufi al-mizan yana nufin wato ma'auni inda yake cewa wata ma arba'aha wa wada'a al-mizan Allah ya daga sama sannan ya sanya ne ma'auni to a can gurin ne kawai yake nufin sikeli amma cikin suratul shura da suratul hadid bi yana nufin adalci al-mizan eh shi ma kan skeli ne adalci amma wanda yana nufin karar wanda zaka gani ko da yake ai skeli kaga dan ai adalci shi kansa aka saukar da ko domin abin da mutum duk abu ne daya an fahimta da kyau ko to ta kan ma'anar da suke bayarwa ta gaba shine wa anzala ma'ahum kitaba wal mizan kace yana da alaka da alkitab din jinsi ne na alkitab suka ce illa iyaka alkitab na farko shine ma'ana ta alqur'ani wanda zaka gane ta karara kuma ba ta bukatar sani almizan kuma wanda zaka yi amfani da kokolwarka wajen tadabburi ka gano shine almizan aya ce ta alqur'ani amma sai zaka gano shine almizan wannan tafsirin ya ba mu sha'awa da daga malaman tafsiri suna tattauna misali suka ce da kada arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba yake ce kamar inda Allah yake magana a suratul suratul baqara faman lam yaji fasi ya kun mutum da yi wani rukuni wani abu daga cikin wato ayyukan kai aikin wajibai da aikin aikin hajji ba kaga ai dai azumi goma fasi ya mutalafati ayyamin fil hajji dai wa tab'atin idza raja'tum dai tilka asharatun kamila to shi ne wannan alkitab din domin ba wani malami da zai zo cewa asharatun kamila ana nufin tis'a abin da yake nan nasi kararar shine alkitab kai eh kowa ya gane kawai three bullet three bullet seven is equal to ten ko in ce ten ko ba abu ten ba ka san ten ne to amma Allah ya kuma cewa asharatun kanila ko inda yake qul huwallahu ahad Allah tilo ne guda daya ba wanda zai zo ya ce wannan ahad ana nufin itnai talata arba shine alkitab shi kuma al-mizan suka ce wanda zaka gano ta hanyar tadabburi da bibiya alqur'ani da tunani da tsora abu akan adalci misali Allah madaukakin sarki alqur'ani shi dan gane da riyayi cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff shine mafi wato kankantar kalma wajen wato nuna damuwa tak karka take ta ce wa mahaifiyarka ko mahaifi tak to kaga wannan ayat ta zo akai to amma idan wani yazo yace shi ba take ce ba yanzu daukan baban sa ne tun da waje da kasa duk tura masa ajali shi ba ta ce ba in yace ka kawo aya ina aya take ba ba ka da aya kurukuru da wanda zai ka hada kai ka tura baban ka ita to sai ya zai ka gano cewa Allah kuma kuma ko halal ne to tura baba ba ji ajab saboda ka haramun ne to Allah ya kawo mafi kankanta wanda bai kai ma ajar ba ballan jira duka shi dan za ka gano cewa wanda din ba haramun tunda Allah ya hana wanda ya fi kowanne ya kankanta to ya hana babban to shi ne al-mizan ta wannan ma'anar za ka gano an fahimta da kyau ko al-mizan ta nan aka gano cewa tunda Allah yake karkace mutu ta to kuma bai hana ka rage shi ba an fahimta da kyau ko ballan jara duka an hana ko ne ko ne sauki ina kuma ga babban ko Allah zai baka kai wa ya hana ka dan kankanin da goyi baka kai babba ai ba zai yi ba wannan misali na ɗaya kenan misali na biyu Allah madaukakin sarki ya nace dukiyar baraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi budunihim wa sayaslawna sa'ira shi da yazo ya ce kici sai kunna mata wuta in kai magana ya ce ai jiwa ce ba Allah ce wa ya'kuluna shi bai ce ba ko kuma ya kwace yarba wasu misali duk irin wannan kwaskwari ba idan ya zo ya ce ka kawo ayat da take ai Allah ce wa ya karati shi kuma bai ci ba ko da ya karbo kudin kawai sai ya dinka riga ya ci kudin maraya ya rika dinka kaya ya je gini mai kyau hawa biyu da kudin marayu da kai magana zai ce ya Allah ya ya akulu ni ko ban ci ba ya je mota ya je da abin da zai ya wuce ya tafi inda zai duk da kudin marayu ba ka da aya amma zai ka dauko kana da aya da zaka kawo ita wannan aya dai da Allah yake inna ma yaqulu nabi buduni munara sai ka ga ya cewa ai Allah abin da yake nufi da sarrufi da dukiya sarrufi da dukiyar maraya gaba ko ta wace hanya ko kwajewa kai ka zuba a cikin ruwa ya tafi da shi da kai ake to saboda haka wannan shine al-mizan wannan tafsirin na uku ya bani sha'awa matuƙa dangane da tafsirin da malamai ke kawo to shine al-mizan haka ta wannan hanyar dai har yau dai adalci da ake magana a kai domin tunda za a yi adalci tunda aka hana aka hana da dan kankanin zalunci to ba za a baka kai babba ba kuma shi ne halin wani mutum yawa ka gane ko kuma misali da Allah yake wala taqrabu zina kada ku kusanci innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai ka ce kai da sabo yanzu ai Allah ya jina yana amma da yana ka shan minti ba Allah zina yana sai kuma baka ba ba zina kake yi ba an fahimta da kyau ko gidan ta su dai a ji a ta tashewa da mata duk wannan abubuwan ba komai me yasa sai kace ai Allah ya sa a ni kuma ban yi zina ba to ai wannan abin da kake yi shine kofar zuwa ga zina Allah ya ba cewa ya karka yi zina ba cewa ya karka kusance ta yin wannan abu kuma kusance ta to wayannan abu malamai suna kawo da yawa a cikin alkur'ani wayannan mutanen akwai da da jogo to shine ne ya kuma nasu bilkis wa anzalna al-hadida Allah yake sannan muka saukar da sannan ga sunan da ya wuce yanzu suratul hadid a wannan zamanin farkon karatun mu sai aya ta 25 sunan ya bayyana wa anzalna al-hadida sannan muka saukar da bakin karfi bakin karfi kaga ana magana akan al'adanci akai magana akan bakin karfi ba da ka ce me hikimar kawo bakin karfi ana magana akan adalci aka ce domin wato da shi da shi ake tsaye da wasu bangarori da adalci yanzu annabi ka tabna alaihi fiya annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wanda ya dauka kofi ya kashe wani da za ka ji da takobi ka takobi da ake yi da karfi masu da tara duka ne duk da ana amfani da wannan ayar ana tuna adalci ya tsaya duk wanda ya yake wani hannu a dau abin da ya yake shi ma a yake masa ina alhadith din Allah yake mun saukar da wakin karbe domin adalci ya tsaya shine wa anzalna alhadith mun saukar da bakin karbe shi da Allah ya ba wa annabi Dawud shi yake sarrafa shi wa alanna lahu alhadith Allah yake muka laukata mai shi annabi Dawud ba sai ya sa shi a wuta ba daukar zare kawai ya rika laukatawa duk abin da yake so yake laukata shi abin da Allah ya hore masa shi za ka cewa makeri ne kai wannan kake yi karka damu sara annabawa sai da dai rike sana'a ka rike ka tsawa ta ta sana'ar annabawa ce ko ka kafin da ne kai sana'ar annabawa ce rike ta da kyau annabi alaihi salatu wasallam ya ce annabi nuhu kafin da ne annabi iblis ce ne amma wani yana tsoron waje ce gidan budurwarsa ya ce wata shi ce ne ya ce ni graduate ne saboda ta ce ya ce nan wata kalma wajen graduate ne kawai ta faɗa bare wani sana'ar ta ba ai da kaje kace kai dan fari ne gwara kace kai tere Allah kuwa domin kai ne mai dai kawai ka ga mata kai tere ne kuma yanzu kafin joji ma yanzu ba su fi kowa kudi ba su kansu yanzu jerorin sai dan bakai ba ba da rajin ba fulan kawai kaya dubu goma suke a zuro fulan ina ga yawa haka ne ko malam da biyu dubu goma ku kuke kai musu ni wannan ba da dubu goma a musu fulan ba ana yake ka ba dubu ɗari ana zaune kalau an gane ko saboda haka wannan shi ne kujera yanzu in bai kyau kake so sai ta haura dubu ɗari biyar ka ko ba talakawa bane in kai ne ka faɗi sana'a ka tabar kiran ka faɗe ta da ƙarfi to kai ka bunta to wannan shi ne to shi ne wa anzalna al-hadid ya Allah yake yi ba'atin sharif da cikin kuma karafan karban da Allah ya sokar akwai wanda yake wato ba'sin shadid ake hada kayan yaki da shi nan wato wanda suke masu karfi shine malaman suke ce kamar silke takobi da abin da yake kama da wannan shine ba'sin shadid wa manabi'u linnas kuma wanda ake amfani da shi ga mutane kaga da shi yake a tukunya wanda ake dafa ma abin ya amaduna lahu ma ya'u min ma'ariba kayan yaki kenan wanda masila da butun a lokacin Annabi Sulaiman domin shi a lokacin ba haramta yin butun butuni ba sai shi butun butuni kawai aji da karfi kai ne a shari'a ka haramu sai a yi butun butuni amma a shari'a su sharu man kabula na ne su ya halatta a wannan lokacin wajibani da tuko wato kwatanniya irin kaduwar kwatanniya wa kudurin rafiyar kuma sannan kuma da tukwane kafafu irin tsajo tukunya wanda za ka ganta sai mutai 40 su shiga to a wanda yake mu'amala da aljanu ai sai da manyan tukwane domin su ne ma'aikatan aljanu su ne ma'aikatan da su ake aiki to shi ne ayyuka wa manabi'u linnas da aiki kuma na mutane wa ya'lamu Allahu man yansuru Allah kuma yayi haka ne dan ya bayyana waɗanda za su taimaki addinin sa Allah ba a taimakon sa addinin sa zaka taimaka kuma dan ka daga wa kanka daraja ba wai dan ka kara wa Allah wani abu ba da Allah yake in tansurullah yansurukum da Allah madaukakin sarki yake wa man yu'azzim sha'iran la girmama Allah shine ka girmama abin da da yake na Allah shine girmama Allah duk wani abu da Allah ka girmama shi to Allah ka girmama to haka duk wanda ya taimaki addinin Allah to ya taimaki Allah ne amma ya sani cewa kansa yawa a me yasa za ku ji Allah madaukakin sarki yana cewa wato in tuqridullah ko qardan hasana duk wanda ya Allah manzon nabi yuqridullah qardan hasana waye ne ba Allah ranci yana ne ba wannan ne dan kawai ya dada dama domin ba abin da zaka waji ba abin da zai dan ka taimaki dan uwanka ta hanyar taimakon dan uwanka kuma ka kafa kai a gurin sa shi abin da yake so kawai ya daga ka kiniki da Allah ko taimako addinin Allah ko wanda Allah yake a taimaka taimakon kai ne ciniki da Allah kuma ya gaya ba ne ka bada rance domin ka ji cewa zai dawo domin duk wanda ya bada rance yana jin cewa ai kudin na fawa kyauta ya bayar ba zai dawo to dan akwai tamba da hankali na cewa abun ka zai dawo sai Allah ya cewa zai bada rance saboda ya san ka mugun maroci ne kai sai ya ce to ka bada rance ma ba wai duka ba kuma shi ya baka ajiya amma yake haramun ba ba ga wani lokacin haka ake wa yara ko ko da kai unguwa suna da wata kudi kana so kai wani abu sai ka ce wa yaron ka kai ka ba shi kudin ba ban aro in ba haka ba sai ku tsaya rigima sai hana ka ba na aro daga rigima na aro kuna zuwa gida ko ka ban ta gida ba kuma ina kudin nan da kika ara sai ka biya in ba rance ba ne wani ba zai bayar ba to sai Allah ya faɗa cikin sarki yace shi ma rance za ka bai kuma shi rance Allah ba irin na mutum bane sai ya dinka ka ba wani ya alama Allah dan Allah ya bayyana ba wajen ya sani ba ya san man yansuru wanda zai rika taimakon addinin Allah wa rusulahu da taimakon manzanninsa bil gaibi a koye ko kuma ta hanyar yarda da abin da yake a baki domin kaga an ce ka bayar za a baka aljanna ka bayar Allah zai bayar ma da abu ne gani kuma kai yadda to shi ne da kai sai Allah yake inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah madaukakin sarki mai karfi ne aziz kuma mabuwai malai yake yaqulu ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati ay bil mu'jizat wal hujaj al bayirat wa dalail al sadiat shine abin da muka fassara hujjoji da dalilai yankaku وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل الصدق شنو دي واتو واتو القرآن والميزان وهو العدل شنو العدل أكا مجاهد كتادة استفدت أبا من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أكي بلا سورة هود فطرة الله التي فطر الناس عليها سورة روم كده والسماء رفعها ووضع الميزان ثم بيع والنفس أنقاني ولهذا قال في هذه الآية ليقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل ثم زنيه عدل فيما أخبروا به ko akbaru bi shi ne abin da suka ba da labari wada'atu fi ma umiru ko amaru bi da yi musu biyayya ce abin da suka ba da umarni fa inna alladhi ja'u bihi huwa al-haq domin duk abin da annabawa da suka zo da shi gaskiya ne dai da wara'u haqu ba wata gaskiya an ba ita ba domin Allah da kansa yake wa tammat kalimatu rabbika ko kalimatu rabbika sidqan wa adla maganganun annabawa da suke zuwa da jiki ne gaskiya kuma adalci ai sidqan fil ikhbar gaskiya ne wajen ba da labarin annabawa wa adlan fil awamir wan nawahi kuma adalci ne wajen umarni da hali shi da Allah ya faɗi wannan alhamdu yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi cikin suratul a'raf godiya ta tabbata haka yin aljanna za ta faɗa mun gode wa ubangijinmu da ya shiryar da mu da wannan wa ma kunna lina tabiya ba za mu da ba za mu taba kasancewa shi da yiwu ba laula ana hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusul rabbina bil haqq hakika manzannin annaba wato annabawan ubangijinmu sun zo mana da adalci da gaskiya to shine wa anzalna al hadid a wato a mulkuma nazo bil qist din kenan وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي وجعلنا الحديد رداء ورابعا لمن أبى الحق muka sanya ƙarfe ya zama narko ga wanda ya ƙi bin gaskiya da ita za da shi za amfani a tsara wuyan wani idan wato ya jira ko idan ya kashe wani da takobi za a ɗauka ya masa a wato haji wani hada a kama rasulullah bi makka ba'da nubuwati talata ashar sana maliki shi sa Allah annabi alaihi salatu ya tsaya a makka tsawon shekara goma sha uku tuha ilayhi suwarul makkiya ana dai masa wahayin ayoyi na maka ko surori na maka wa kulluha jidalun ma'al mushriki gaba ɗaya surorin maka za ka jayi a da mushrikai a faɗa su faɗa duk da jinan mun bibiya kusan izu nawa muka yi kusan izu ka iya cewa izu hamsin da hudu gaba ɗaya mun bibiya ayoyin da suke makkiya za ka ji kawai jayayya ake su faɗa yau Allah ya faɗa haka ake ta yi tabarin surori madaniya wa bayanin wa idahu litawhid kuma bayani ake yi da fito da bayanai kararar akan tauhidi wa tibayanin wa dalail da kuma hujjoji da dalilai falan ba ta wata hujjatu ala man khalaf yayin da aka gama kafa hujjoji akan wanda suka saba kira Allah da hijira sai Allah ya kira da yin hijira wa amarahum bil qital bi sayyid sai Allah ya ce to daga yanzu kuma ku dauka koguna shine wa anzalna al hadida ku dauta koli ku fita yaki wa darbul rikab ku je duk wanda ya kidi kawai ku zara wuyarsa liman khalafa alqur'ana wa kadzaba bihi wa anadu duk wanda ya saba alqur'ani ya kayyade wannan ayoyi kawai ku fita kansa Imam Ahmad yana da ruwaya da Abu Dawud daga Abdullahi dan Umar yana cewa Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ku aiki bi sayfi bayna yadai sa'ati Allah ya turo ni ne da takobi kafin alkiyama hatta ya ubadallah wahdahu la sharika la kuma ba za mu ajiye takobi ba har sai an bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai waju ila rizqi ta haka zilli rumhi sannan Allah ya sanya arziki na karkashin inuwar makina sannan waja'ala dillata wa sigar alamar kalaba amri sannan Allah ya sanya kaskanci da wulakanci ga duk wanda ya saba umarni na da Allah alaihi salatu wasallam sai ce wa mata shabaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kama da wasu mutane to yana cikin to shi da yake bi ba'atun shadid ba'atun shadid shine makamai yani asila kasiyo ana rubun makamai kamar takobi wal hirab da maki wal mizan da kibiyoyi wal duro da sirge wa manabi lin nas kuma ai ma ai fi mukassika wal ba'd kassikatu wal ba'd wal qudub kamar guduma da gatari da zartu wal mijrafa da kuma diga wal alatin da yusta'alu biha bil irada da abubuwan da ake amfani da su wajen noma irin su fatanya da sauran da garma wal hiyaka da kuma saka injin saka bai na karfe shine al hiyaka wa tanki da girki rijo da sauran wal khubzi da yin biredi shi ma abubuwan da ake biredi shi wa mala tiwa madinat biduni da abubuwan da duk mutane ba za su iya tsayawa waje da su duk ma'aikata an kaje za ga akwai kayan karfe shine wa manabi'u bin nas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي من وعدو وعدو من ينصره ورسله بالغيب shine wanda zai taimake shi da manzanninsa a koye inna Allah qawiyyun aziz Allah Allah zai karfi ne azizun kuma mabuwai sai Allah ya ce ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون Allah yake wa laqad arsalna kun ga ta farko laqad arsalna domin darasi ne amma wannan dalilin adabi ne kwanjumcin haka ta cewa wala haqiqa mun aiko nuhan annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim da annabi ibrahim waja'alna sannan mun sanya fi zuriyati ba a cikin zuriya annabi nuhu da annabi ibrahim annabuwa mun sanya annabta a cikin tsatsan duk wanda aka turo daga baya tsatsan wa'annan annabawan wani kitab sannan mun sanya littattafai shi ma ismul jinsi ne ba littafi da yake ne ba littattafai yake ne mun sanya annabta mun kuma sanya wato littattafai fa minhum mutan daga cikin tsatsan su akwai shiryayyu waɗanda Allah ya bawa annabta kenan da waɗanda wato suke shiryayyu amma sai Allah ya ce wa kafirun minhum amma da yawa daga cikin tsatsan su ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne da wanda suka biyo baya mafiya yawan su ba su kona ba su kai duk makabbaina Allah yake sannan muka biyo baya ala asarin bayan su yursulina da manzannin mu ƴaƴan su da jikoki an samu manzanni wa kabbaina da Isa ibn Maryam ƴaƴan su da jikoki muka biyo baya da Annabi Isa dan Maryam wa atainahu al-injila Allah yake sannan muka ba shi injila وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة sannan muka sanya jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa al-hawariyuna kenan muka sanya jin kai a zukatan wa rahmatan da tausayi wa rabbaniyatan tad'uwa da kuma rubaniyanci da suka kirkiro shi rubaniyanci shine abin da yake na halal ka haramta wa kanka mutum ya ce shi ba zai aure ba da jewa ya daina cin naman kaza da jewa ba shi ba kaza wani abu na halal kawai ka haramta wa kanka shine ruhbaniyya da annabi yake la ruhbaniyya ta bil islam da ya ga Usman bin Mas'ud to shi ruhbaniyya da yake da uwa da suka kirkira bid'a kenan za mu ne take ne ma ka tabna alaihi Allah yake ba mu wajabta musu ba abubuwan da suka dora ta su ba mu muka dora musu ba illa fi za a yi duwa lillah a riga wasu suna ganin suna yi idan neman yadda Allah sai mutum ya shiga ba halwa gaba ɗaya Allah bai saukar da halwa ba mutum ya ce ya shiga ya yi kwana arba'in ko kwana ka kwana ka kwana arba'in ba sallar ba ba ta farilla a musulunci babu wannan babu to haka shi ma Allah yace mutane annabi Isa yace ni ba ni na tsora muku ba domin ka san su manyan malaman da abin da suke nan da Allah yace suke yi kenan kamar da ya faɗa a tauba ittaqabu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sirri ahbarahum malaman yahudawa kenan su ne ahbar mufradin sa shine al-hibr babban malami kenan eh hamshakin malami da annabi yake yake wa Abdullahi da Abbas hibru hadhihi al-umma ko habru ko hibru duka ana iya fada a lugha malamin wannan al'umma to kuma robani jam'i ne na rahi ne bauta su shine babban duwayen malamai ne wayannan kuma masu bauta ne mafi yawancin su jahilai su kiristoci to shine Allah madaukakin sarki yake ban wajabta musu ba suna yin haka ne a riya wasu illa fi ga ridwanillah wai suna yi dan neman yarda Allah ko kuma mu ba mu wajauta musu komai ba ba neman yarda Allah wanda kuma baya bama ra'awa shi kansa abin da suke kirkiro Allah yake ba su kiyaye shi ba akan ayatiha mutukar kiyayewa sun kirkiro abu amma sun kasa tsayawa a kansa eh ya Allah to idan matsalar dawa bi dai ake in ka tike wanda ba ka iya tsayawa tak akan ta sai an wuce gora dole sai halara ta yi girgiza dole to haka kai da bid'a take domin kai idan ka ce nawa ba kyau sai sai kai waye saka to shine ba ba ma awa hakka ya aiki ba za ku iya tsayawa kai ba ita matsalar bid'a kenan ba ta da uba sai biya kowa idan ya zo kana cewa ka zabe sai kai ma waye ke kai idan na zo sai ƙara fada tsawa kana cewa ka zabe kai waye saka yawwa kaga tun ana buga bandiri aka kowa biyano idan kai ka zo kace me da ran dan biyano ce kai ma waye ce kai haka za a yi idan ka zo kace ba za a yi rawa ba sai ce kai da waye ce wannan abu haka za a yi ta tafiya tun ana yi kuna kallo yanzu wannan shekara abubuwan da mutane suka ya kamata su gana lalle Allah ya faku annabi ya faku kai lalle saboda rashin mutuncin da aka yi wani kirista cewa yayi wallahi da azumi wani comment da yi sai da na dade ina ce kalma da yake wannan abubuwan da ake yi maza da mata ana tarjin mutum ko sai comment din da cewa wanne musulmi suke so su zama na rantsi da Allah kalma su yake ne musulmi suke so su zama aka kawai ya bada kirista ne kuma bari ka rasa aya to sai ce abaatina alladina amanu minhum ajran sannan muka ba wa wadanda suka imani daga cikin su ladan wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne in ji Allah bada hukunci sai mala yake kubiru ta'ala annahu mundu ba'atha nuh alayhi salam Allah yana ba da labari tun daga lokacin da ya aiko annabi nuh alayhi salam cewa wa ibraha wa tu lan yursil ba'dahu rasulan wala nabiyyan illa min duriyati daga bayan da Allah bai ƙara turo wani annabi ko manzo in ba a zuriyar su ba wa kadalika ibrahim alayhi salam haka ne shi ba annabi ibrahim khalilur rahman lam yanzil min as-sama'i kitaban wala arsala rasulan wala awha ila basharin min ba'di illa wa huwa min sulalati shi ma Allah bai taba turo da wani littafi ko yayi wahayi ba ko turo da wani annabi ko manzo in ba da zuriyar sa ba kamar yadda ya faɗa wajen Allah fi zuriyati liman nubuwa wal kitab hatta kana akara anbiya'i bani isra'il isa ibn maryam hatta da aka turo annabi isa dan maryam thumma qafaina ala athari bi rusulina wa qafaina bi isa ibn maryam wa atainahu al-injila wa hum al-kitab alladhi awhahu la wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu rahmatan sai muka sanya su hawariyawa Allah yake muka sanya eh shi da nake sauri da zai yanzu zaka daga sai muka sanya rafa bin kai wa rahmatan da kuma wato tausayi duk da cewa ana magana ne akan kiristocin farko amma har yanzu akwai kiristan wanda ya rike kiristancin da yake rayu akwai dan tsako dan tsofa ne na wannan kalmar da aka faɗa akai domin ba har yanzu a kiristocin mu ne yanzu da Yahuda ba za ka taɓa compare din su da da Yahudi wajen tausayiwa duk inda ake zaluntar mutane a kowane irin tashi a duniya in kaji an kai agaji to kiristoci ne ba Yahudawa Red Cross ko za ka kiristoci ne to wannan dan tsofanin abin da aka faɗa ne akan bai wuce ba zai kai ba za kai haka ba za yi ko sun yi wani abu to kurin dine suke wanda za su ƙara cutarwa amma har yanzu su za ka ana iya samun kiristoci sun kafa ƙungiyoyi na kai kayan kaza kayan sanyi kayan kwanciya da sauransu to suna da bambanci da bai wuce to shine ma kan Allah yake wa rahabaniyata littada'uha da rubaniyati da suka kirkiro shine magana da muka yi ɗazu kirkira mutum ya kirkira abu ya jingina wa addini mu fahimta da kyau duk abin da mutum zai zo yi a rayuwa ko me yake in dai a rayuwar da ya dauko shi addini baya zargin sa yanzu misali zan bawo bikin cikar Najeriya shekara an yi shi shekara ai za ga kiristoci da musulmi a rai amma ba wanda yake ji a musulmi cewa idan ya za a bashi lada kaza saboda haka ba za ka kirawo shi bid'a ba domin ba jingina shi da addini ba abin da ake jingina wa addini shine abin da ka jingina wa Allah da manzo shine za a ce wai kaka kuma ita bid'a za ku ba ta da wato mizani ba ta da ma'auni dalilin shine in wanda ya zo yake kira yanzu idan wani ya zo sai ya ga cewa yayi takabbara a ƙara da ba su fahimtin ta daga nan daga nan za ta ta faɗi amma da abun Allah za ku ga duk kowaye kai ba zai taba faɗa ba misali yanzu sallah raka'a kan sallah za raka'a nawa ke mata biye nawa da mai kuɗi da talaka kowa haka dai da mara lafiya da mai lafiya kowa haka dai me yasa saboda na Allah ne an fahimta da kyau ko idan Ramadan ya zo ba kai saka ce kai dan mai kuɗi ne ba ka jan wahala azumi tun za ka yi ba ba kai zama idan ka taba aikin haji kana zuwa ko umara yadda kowa ke za fara ran tayi ba haka zaka ga me yasa saboda na Allah ne za ga duk abun Allah abu ake yi bai daya amma abin da yake kirkira aka yi bai da iyaka kowa da yazo zai kirkira don sa sabo kuma kai ta kana jiwa to abin da ake kira bid'a shine abin da ka danyo ka jingina wa Allah kake so ma a samu lada mu za ka ga mutanen mu a yanzu ba wai so ce samu lada a'a zargin ka ma ake idan an kirkiro abun ba kai wace ake ba ka san Allah da wasu inda illa take kenan ba wai a tsaya iya wannan kirkirar ba a'a kai da ba kai ba wanda aka kirkira kai ne ba ka san Allah da wasu wannan wanda irin tunani ne idan baka ce ba ya san Allah da manzo to ba shi kai bane Abubakar ma bai ba Umar ma bai ba duk ba ka san Allah da manzo ya kamata ka mali haɗu da kauli la yakaduna yafqahuna hadisa me wai ne ake nufi da biyayya ga wato cewa dawa da Annabi Muhammad manzo Allah ne ya ga sai da hadu bi ma abara wa tasdiquhu bi ma abara wa tilabu ma ma da hadu wa tajara wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a wannan kaidodin su kadai ne inda kowa zai tsaya haddace shi ya tsaya akai da dirgin jima'a addini sai an dira abin da ake kira yi wa Annabi biyayya shine yi masa biyayya sai abin da ya umarni kaunar annabi shine yi masa biyayya ce abin da ya umarni na biyu gaskata ce abin da ya bada labari na uku shine nisantar abin da ya ana kuma ya tsoratar na hudu ne wahala shine kada ka bauta wa Allah da komai sai da abin da annabi ya yanzu ya yi tanti a kai ba annabi ce mace ba duk wani jimin addini akan wannan take duk rigingimin addini a nan saboda haka jama'a mu daina tsada wa kanmu lokaci mu gane cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud Allah ya turo mu ne don mu masa bauta ba don mu ba a yaliya a rayuwar mu ba sai ga mutum abun mamaki ya je ya gama diwaji ya tsinsa ya iya furobe amma addini bai iya furobe ba wannan abu ba shi da wahala kowa zai gane cewa da abu addini yake is obvious addini yake irin abubuwan da mutane suke yi a addini na rantsi da Allah ni dai nan gaba ban sani a addini ke koma ba yadda mutane suke fito da abubuwa yanzu wannan mutumin da ya fito bera ta a dalili a taga zuci wata kalmomi ya faɗa cewa kuma wai a Kano a cikin Kano ana karatun addini wai kuma aka wai da abun cewa duk wahalhalin da ake ciki wai wasu sunan sahabbai ne na wani jeri da aka manta ba a zikirin su shine ya sanye kuma wai aka shiru ba sunan Allah ba ba sunan Allah ba ba yi wa annabi salati ba wani irin mutane muke zaune da su haka wani irin mutane muke da su haka kuma yana amma ya abu abin dariya ana ta tsokanar Allah cewa kiran sunan wani Allah wai shi ne zai janyo Najeriya ta zauna lafiya kuma wai an mai da abin jokin comedy wallahi tallahi ba abin wasa bane irin wayannan mutanen da addini suka ba baliki da nan da rai wallahi zani su za su rike na rantsi da Allah dan ba za su yarda da wannan rainin wayan ba to abin da duk muka fada bake kurukuru ana kallo kowa in ya fito da zai fito da sabuwar saboda ga waya kawai zai fito da sabon abu na da rashin mutunci kuma ya zama abun ya ta trending shi ta ba za mu ga daidai ba Allah ya tsore to wannan shine Allah madaukakin sarki yace to su kansu wanda suka yi bid'a ba su kiyaye da ba ba su tsaya akan ta ba me yasa saboda ba su da uba sai biya shi kowa ya zo zai kile ni wa kullun yadda aidi laila ko yawa kowa yana cewa laila ta tafi kowa da wace da wace to shine ba mara awa haka ya ayatiya Allah yake ba atayna alladina amanu minhum ajrahum wanda suke imani daga cikin su muka ba su ladan wa katirun minhum fasiqun mabiya yawa daga cikin su ba su kai sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أمره بجنسك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أولاد كيف wato suka yi imani da Allah ku kiyaye Allah Allah zai ka ji yana faɗa cewa a kiyaye shi amma mu ba mu kiyaye sa ku kiyaye Allah ba shi ba ne ake gaya ba cewa ku kiyaye ni amma wallahi yanzu yanayin da ake ciki za ka kawai an raina Allah kowa ke da take da shi ana tsakin kare ba babbaka shi kare in ma an babbaje shi ko an yanka shi aka ce ai haramun kaci to ba babbaka ake cin alaji da kare yanzu kawai to ku ta mu kiyaye Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da manzansa ya Allah yake yutikum kiflayn min rahmati Allah zai ba ku rubi biyu na rahmatsa linki biyu za a ba ku shine aka ce aka ji dadin rayuwar duniya ku koma lahira kuma aka shiga aljanna shine rubi biyu wa yaj'al lakum nuran sannan ya sanya muku haske tamjuna bi da za ku rika tafiya a cikin sa ba haske za ka gani wa wanda yake wannan a'a shi ne zanto da abin da ake yi sai alama sirati duk wata hayaniya sai Allah ya fita kai eh san zuciya da hayaniya da jahilcin mutane kai sai Allah ya tsare ka shi ne abin da ake yi ya baka haske za ka baka tara da tabai ba ba da tabai da yawa amma Allah ya baka iko gane gaskiya wannan abin baki ne wannan bari shi ne hasken ba wai tattara da tabai ba shi ake nufi ba wani zai Allah zai bashi tsarin da gaba amma kuma yana duhu yanzu duk wanda zai zo ya ce a rika kiran wani Allah ai yana duhu ba shi da haske ba shi da haske an bari da rage ko to shi da Allah madaukakin sarki yake wa yasin lakum kuma ya gafarta mu Allah kai mana gafara yace wallahu ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne rahimu kuma mai jinki li Allah ya alama ahlul kitab dan ai wannan wato sun ce ladin wai za'ida amma wato lidiyaratul ma'ana an fahimta da ko ai ya'lamu ahlul kitabi dan ma babu dalil tabi dan cewa Allah ya kadiruna alaihi cewa ba shi da iko akan komai min fadlillahi dan gari da fadlan Allah ba shi da iko akan abubuwan da Allah ya tsara wa annal fadla bi yadillah duka fadla a hannun Allah take yu'tihi man yasha shi yake ba wanda ya gada ba in ka bari wannan ba za ka yi kowa sadawa wani ya yi kuɗi ka zo ka rike ba hasara in dai ka fahimci wannan da kyau ba kai ba hasara in ko baka fahimta ba to za ka har gida gobe da nisa za ka je domin wato ka jefa mutane a wani yanayi an gane ko wallahu dhul fadl al azim lalle Allah madaukakin sarki ba abokin falala ne al azim kuma wanda yake mai girma karkashin wannan wato ayar akwai hadisi da malamai suke kawowa wannan annabi alaihi salatu wassalam yana kawowa yana yana magana akan mutane guda uku da Allah madaukakin sarki ya magana akan yuti kum kiflayn min rahmati ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yake kawo hadisi hadisin yana na Abu Musa al-Ashari annabi yana cewa salatatun yutawna ajrahum marratayn mutum uku Allah zai ba su lada rufi biyu na farko sai yake rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi falahu ajran wanda yake daga cikin ahlul kitab kamar su wato ka'ab ka'ab al-ahbar irin su irin su Abdullahi bin Salam kaga ai asali Yahudawa ne suka zo suka musulunta irin su Sahibul Rumi an fahimta da jiyo ko wanda kiristoci ne suka zo suka musulunta to irin su Allah wa rubutun sarki yace annabi yace za a ba shi ladan biyu sai annabi yace ladan imani da annabinsu da kuma imani da ni shine rike biyu kiblaini min rahmat sannan mutum na biyu sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa abdul mamlukun adda haqqan lahi wa haqqa mawalihi falahu ajran bawa da aka dauko ka siyo shi bawan ka ne ya biya haƙƙin Allah madaukakin sarki kuma kai ma ya sauke naka haƙƙi shi ma yana da lada rike biyu sannan sai na uku wa rajulun addaba amatahu da mutumin da ya kawo ya ladabtar da baiwarsa ya ba ta ladabi ba a sana ta adiwa ya karantar da ita ya sa ta a makaranta ya ba ta tarbiyya kuma a taka hata nan sai zo yan ta ta wata zawaja kuma ya aure ta yana da lada riki biyu kamar abu da zai ke ko abu da za a sugura ka ga abu da ya mutu kiyasi shi ne kamar yanzu ka dauko yar aiki daga kan kauye ta shiga makaranta ka aure ta kuma don shi ne wala wa ajra abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa yau Allah ya ce bake mu mun kai karshen suratul hadid muna roƙon Allah yadda muka dauko gangara yanzu mun yi izu 54 daidai da iyaye da muke tare da su da aka fara karatun nan da gidan muna kallon su ba shekaru da yawa muna roƙon Allah Allah ya sa mu sauke wannan Qur'anin da Allah ya kara muku tsawon kwana ne amfani ya kara muku lafiya kuma Allah ya kawai da rayuwar mu ya sa albarka a cikin ta akwai ne gaskiyar wannan maganar da ake cewa ba a dai da gida a zuba kudin a a jarin kasuwa akwai hadisi amma gaskiya ba da yake magana akan sa hadisi Abu Dawud ne in ban manta ba ba da yake magana akan sa cewa bai inganta ba an fahimta da kyau ko yawa akwai malaman da suka inganta shi amma wanda ba su inganta shi ba sun fi kwari ko da ka ji wani malami ya ya ba saboda haka ba ita ce magana wanda take rage ha ba eh akwai hadisi kurukuru akwai amma gaskiya malamai sun yi turki isnadin da inganta cewa ka je da gidanka ka zuba a kasuwa bai inganta ba amma ai rajin dabara ne yanzu baka da wani abu kace da shi ko yawa a rayuwar ji misali a wajen jama'a amma dai a sani cewa hadisi da yake da yawa kai da inganta ba shine da ce mafi inganta alaikum salam a to amma dai da inganta wanda yasa sai ka nemo wani abu da zaka je ma inganta ba kawai ka hutar da kanka kai ka nemi maslaha kar ka dai yi wa ƴaƴanka ta daidai ruwa misali da kai kanka ko kar ka yi wannan tsakani da Allah eh amma dai abin da yake da maslaha sai ai sai ai ka bayan da dai ko akwai abubuwan da da yawa za su iya saka da gida akwai su amma ba wai kawai tunanin kawai wani wani abu ya zo za a sa kuɗi na zamanin nan ka sai da gida na hauka ne hudu babu baya a sai da riga ne haka yake ka ji ba sai dai ya saka riga za ka zo kai hudu babu kawai su ba biyan fadan wannan ba za ka ta jirwa da yau da gobe suna ganin mafiya yawan wanda suka ce da gidan da suke ciki mafiya yawa daga nan ba shi wasa ba shikenan ko in suka wasa shikenan abin ya tafi shi za a so amma ko wanda sun siyar kuma yanzu sun dawo sun yi wanda ya fi wannan saboda abin da suka yi na gaske ne ka fahimta akwai wanda muke hira da shi haka gidan gona yake ni na ga yadda ya mai da hankali akan harkar kuma wato yace akwai abin da inda zai iya zuwa yanzu a harkar da yake yace yarsa kuɗi yace yace wallahi zai iya je da gidan zai tsora kuɗin a kan domin ya san zai samu kuɗin da ya buwa to wannan shine hankali shine hankali amma ba wai haka ko wani abu ya zo sai kanka baka san ya ake yi ba kawai ai ba roman baka kamar yadda matasa suke kwanan nan za su dani ke wani ya je gidansa wai ya ba da kuɗin za a kai shi layya ko za su ina wani ai kaga hauka ne kuma ɗaya da cin ya gudu da su ne irin wani na abubuwa duk da yawan su za ga wani gidan da ya je na ji a rediyo da kuɗi na to shi ne ba a abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Allah muka kuskure Allah ba muka cin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da suna yin dawowa da kofin da muka faɗa musulma da lafiya Allah ka ba su lafiya dole muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen da gyarawa da kofin da muka faɗa duk wani da suka yi mana wasiya da alheri na da kai Allah ka biya mu muna roƙon Allah da sunayen da gyarawa iyayen mu da malaman mu suka ga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara ba tare kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani da abin da yake damu mu Allah ka iya mana ka san mu Allah ka zauna da ita lafiya kullum rayuwa na ke ba mari Allah ka yaye wa mu ni Allah ka tsara da ba mana cikin ruwa da lafiya Allah ka shirya mana matasan Allah ka dora su a hanya wani da yake wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure su ko a gaba Allah ka shiga da mu eh akwai ma da su ba na kaya da yau ma na aure a yau din nan muna roƙo Allah ya yi maka Allah ya kyauta makwancin Allah ya haɗa kan iyalinsa Allah ya kula da bayansa muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa da kofin da maɗaukaka shugabannin mu Allah ka shirya mana لا تقول أنت أن يعملي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.